بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب وقت المغربي باب وقت صلى المغرب yaushe ne ake sallar magarba
وقال داؤن to adabu yace
يجمع المريض بين المغرب والعشاء wato aqabul abi rabahi نعم wanda yana cikin manyan tabi'ai yana cikin masana fiqhu kwarai yace daidai ne maras lafiya ya haɗa tsakanin magarba da isha yayi tare مم.
akan haka wato imam ahmad yake da saqum nura hawai da wasu a cikin shafi'awa Ah, imam malik ya ce eh haka din na yiwa amma akwai sharadi نعم Eh, amma shafi'awa mafi yawan su sun tafi akan cewa ba daidai ba ne to حدثنا محمد بن مهران مم.
قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي abin da za shi yi نعم أبو النجاشي maula rafi ibn مولانا khadij ابن ko huwa خديج، ta وهو أتى ibn suhaibin suna abin da za shi dinnan a ta ibn suhaibin مم. قال yace سمعت رافع بن عبد na je الرحمن kira يقول، da abin hadisi yana cewa كنا نصلي المغرب mun kasance mukan sallaci magarba مع النبي صلى الله عليه tare وسلم da annabi sallallahu alaihi wa sallama فيصرف أحدنا ɗayan mu ya koma gida وإنه لا يبصر مواقع نبله alhali yana ganin gurin da zai yake ajiye sandansa ko yake ɗora kibiyarsa نعم wato gari eh, gari bai duhu ba نعم gari bai duhu ba نعم shi yasa wannan hadisin yana nuna a biyu نعم na farko cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana gaggauta magana na biyu kuma shine cewa baya karanta dogon sura a cikin ta نعم galibi manzala sallallahu alaihi wasallam baya karanta doguwar sura a cikin sallar magarba
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن سعيد عن محمد بن علي an sa'adin عن سعد Mm. عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي wato shi قال wannan Muhammad ibn Amr ne jikan Sayyidina Ali ne jikan Hassan ne dan Sayyidina Ali نعم.
qala Muhammad ibn Amr yake قدم الحجاج Hajjaj ibn Yusuf ya zo فسألنا جابر بن عبد الله wato an naɗa shi gwamna a Madina Ah, wato zai kula da hijab sai muka tambayi Jabir ibn ah, Abdullahi فقال wato wakacin sallah wato sai Jabiru yace كان النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance هاجر yana sallah a zahar a wakacin garji والأثر yana sallan la'asar والشمس نقية alhali rana tana tsaftatacciya ba ta fara wani jaja ba
والمغرب yana sallatan magarba إذا وجبت idan rana ta faɗi da rana ta faɗi والإشاء yana sallar أحيانا isha wato ita sallar isha wani lokacin sai yi ta da wuri
وأحيانا إذا wani رأوا lokacin kuma استبقوا wa a hayana wa a hayana نعم.
wani lokacin kuma ya jinkirta ta نعم.
wato wani lokacin ya yi ta da wuri ma'ana farkon wakacinta نعم.
wani lokacin ko yakan jirkinta ta ba farko lokacin yakan yi ba da aka ce yakan yi ta da wuri ba wai ana nufin yana yin ta kafin lokacin ba Na'am.
oh sai lokacin yayi amma cewa yana yin ta farko farkon lokacin wani lokacin ko baya yin ta farko farkon lokacin
إذا رأوا اجتمعوا idan manzon Allah ya ga sahabbai sun taru da wuri عجل sai ya gaggauta da isha don kada su kosa da sauraro وإذا رأوا أبدأوا idan ya ga ko sun yi jinkirin zuwa أخر sai yakan jirkinta sallar isha
والصبح sallar asuba كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلة sahabbai sun kasance koko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallata da wuri نعم yana ji- gaggauta sallata
حدثنا الوكي بن إبراهيم Mm.
قال حدثنا يزيد بن أبي قبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب Ah, wato wannan yana cikin sulasiyatul buhari نعم hadisan da yake a buhari tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kawai نعم kama a wannan hadisin daga makiyu sai yazidu sai salamatu sai Na'am.
manzo sallallahu alaihi wasallama Mm.
yasa na cikin sulasiyatul buhari to Na'am.
Ah, Kunna da salamatu sallah.
yace mun kasance muna sallah suna sallata magarba tare da manzo sallallahu alaihi wasallama Za ta ware bil hijabi.
idan rana ta koya a cikin tsari sai rana ta faɗi fa ake yin ta
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال a jami'in da zai da ya ce wato daga ablamin abbas ablamin abbas ya ce صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi raka'a bakwai tare yayi raka'o'i bakwai a tare a gaba daya وثمانيا جميعا yayi raka'o'i takwas kuma tare ma'ana نعم ya kara tsakanin magarba da isha نعم yayi magarba kuma yayi isha nan take wato yayi raka'a bakwai kenan tare نعم yayi takwas kuma tare azhar da la'asar نعم wato akwai abin da ya sa manzo Allah ya haɗa magarba da isha kenan yayi su wakaci ɗaya akwai abin da ya sa ya haɗa azahar da la'asar yayi su wakaci ɗaya
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء babu wanda ya ce ba daidai ba ne ba abin so ba ne a ce da magarba isha a kira magarba isha حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن زني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تغلبنكم الأعراب على lakku yadda larabawa mazauna ƙauyuka jirinjaye ku akan sunan sallaku wadda ita ce magarba su suna kiranta isha'i نعم wato ko kokkube su magarba sunanta نعم قال yace ويقول الأعراب mutanen ba kan ce da magarba wai isha ce suna kiranta isha a aka ce a ko ku yadda ko ku kira ta magarba inda sunanta yake wannan hadisin gaba daya masu littattafan nan shida buhari ne kadai ya ruwaito shi نعم a masu littattafan nan shida buhari ne kadai ya ruwaito hadisin nan نعم باب ذكر العشاء والأتمة babin ambatan isha da ambatan sallar da ake wakacin tatsan nono
ومن رآه واسعا da wanda ya ga cewa a iya kiran sallar isha sallar da ake wakacin tatsan nono da can larabawa da yake makiyaya raƙuma ne galibi sai wajen isha ne suke dawowa gida don sun dawo gida sai su a sai su- a tatsi nuna in raƙuman sun zo gida sannan ake tatsin nuna to قال أبو هريرة abu huraira ya ce عن النبي صلى الله ya عليه kafa daga وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama أسأل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر a sallar da tafi nauyi ga munafukai ita ce sallar isha da sallar asuba wanda hadisin buhari a nan ya kawo shi mu'allaki نعم ah, amma zai kawo shi wato muttasili نعم to وقال yace لو يعلمون ما في الأتمة annabi والفجر sallallahu alaihi wasallam yace da abu huraira da a ce mutane sun san irin farilar da take cikin sallar isha da sallar asuba to da sun zo musu koda da jin gindi ne
قال أبو ma'anar هريرة manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira ta atamatu a نعم ce idan an kira sallar isha aka mutu ba laifi نعم to قال أبو عبد wanda الله dai mai risala yana cewa wasu isha'i a ha- a auladi hako to
قال أبو عبد الله buhari ya ce والاختيار amma dai abin da aka fi zaɓa أن يقول العشاء mutum zai kira ta ya ce isha yanda shi ma mai risala yake faɗa kenan yanda mai risala yake faɗa kenan لقوله تعالى yau wani tabaraka wa ta'ala ya ce ومن بعد صلاة العشاء hakanan ma lalle ne yaran ku da bayan su nemi izini gare ku in za su shigo a bayan sallar isha
ويذكر عن أبي موسى an karko daga abi musa ash'ari قال yace كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama amma da fashi in mun je yau to gobe ba za mu ba sai jibi sannan mu je عند صلاة العشاء muna zuwa ko lokacin sallar isha فأتم manzo بها Allah ya jinkirta ta wa qala ibn abbas abdullahi bin abbas yace aisha da aisha a ataman nabi sallallahu alaihi wasallam bil isha manzo Allah ya jinkirta da sallar isha wa qala ba'dhum sashen malamai sun ruwaito an aisha daga Aisha hadisin da nan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma nan gaba zai kawo shi muttasili a babun hukuncin fitar mata zuwa masallatai da daddare.
a ataman nabi sallallahu alaihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasallam jinkirta da sallar Isha.
wa qala jabirun Jabiru Jabiru Abdul Ansari yace kana nabi sallallahu alaihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasallam kasance kan sallaci Isha.
wa qala abu barzata Abu Bazzat al-Aslami yace kana nabi hadisin sallallahu da alaihi zai wasallam wato bil isha a Buhari ya faɗe shi wato a waka- babu wakacin la'asar.
na'am ya kawo shi da mutasili na'am a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan jinkirta sallar isha wa qala anas ana sunu malik yace akhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha manzo Allah ya jinkirta isha wanda ita ce ta karshe a sallolin yini
wa qala ibn umara Allah mu marabul haddab yace wa abu ayyuba Abu Ayyub al-Ansari وابن عباس da nan Abbas صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب manzo Allah والعشاء ya sallaci wannan hadisai wato wannan hadisi wanda ya rawaito shi daga wannan sahabban guda uku ya kawo shi ba Allah ke an amma ya zai kawo isnadin نعم.
shi ya ji tabbani Umar zai zo a kitabul hajj shi kuma na abu ayyub al-ansari zai zo a haddathul adai a shugaba ban abbasin wato a cikin ah, jinkirta a zahar zuwa al'asar نعم sallan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci magarba da isha gaba daya wato ya hada su
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة Malam العشاء.
Umar ya bani labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci la isha da mu wanda dare وهي التي يدعون الناس الأتمتة ita ce wadda mutane suke kira sallar da ake lokacin da larabawa suke tatsan nonon raƙumansu shi ne atama
من صرف عليه الصلاة والسلام sannan maza Allah ya sallama ما قبل علينا maza Allah ya fuskance mu فقال ya ce أرأيتم ليلتكم هذه in ba ku labari kun ga wannan daren naku فإن رأس مئة سنة منها nan da shekara ɗari daga yau لا يبقى مما هو على ظهر الأرض وأحد ba wanda zai rage daga wanda yake a fili a duniya a yau wanda duk yake a duniya zuwa ran nan yayi wafati sai dai waɗanda za a haifa kuma daga baya
باب وقت العشاء wato da wannan hadisin shi ne wannan littafin imam abu abdullahi muhammad bin ismail buhari yake kafa hujja akan cewa haruru kenan ya mutu نعم inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake duniya a sannan amma malamai suka ce ba lalle ya zamo haka ba saboda ta shi haruru din a matsayinsa a sannan ba yana kan duniya ba a wannan lokacin ta kuma ya zamo amine masu نعم ya yi ya zamo ami ne mahasusi an samu dai labarai mutawatirai daga da yawa daga malamai da bayan Allah mana garta cewa sun haɗu da hare Eh, ko Imam Ahmad ma kaga ya zo ah, ya ba an ba da labarin cewa Hariru ya zo gare shi to
نعم باب وقت العشاء babu lokacin sallar isha إذا اجتمع الناس idan mutane sun haɗu أو da sauri sun haɗu da wuri ko kuma sun yi jinkirin haɗuwa حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وابن الحسن بن علي قال Ah, Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali Allah ya kare yadda a gare su gaba ɗaya yace سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه mun وسلم tambayi Jabir ibn Abdullahi mutumin Madina daga sifar sallar manzo sallallahu alaihi wa sallam فقال sai Jabir yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallar azhar lokacin da rana ta take والأثر yana sallar da والشمس azhar alhali rana tana wasakakkiyar da bata fara wani jaja ba والمغرب إذا وجبت yana sallar magarba idan rana ta faɗi
والعشاء إذا كسر الناس idan a ita ko isha yadda yake in mutane sun yawaita da wuri a masallaci ajjala sai ya gaggauta da ita ya ta farkon wakacinta a wani ya ta kafin wakaci ba wai za kallu idan ku su taru da yan kaɗan ne a masallacin akhara sai jinkirta sallar ta haɗi zuwa sulusin dare na farko wato kamar a yanzu a nan mu a ce in an ɗauka rana tana faɗuwa kamar shida da minti talatin da biyar ko da shida ko to a ce kuma alfajir na ketowa shida an biyar da minti ishirin kamar da takwas ko kaga muna da nawa kenan tsakanin shida da talatin da shida zuwa biyar da ishirin da takwas muna da awanni goma sha ɗaya ba yan mintuna ko ba kamar minti ga takwas kenan ko to awanni goma sha ɗaya za ka kasa gida uku in an kasa awa ga awa uku awa tara tara a a- a- awa tara an kasa awa uku kenan sai awa biyu ba yan mintuna to misali awa minti ɗari da ishirin in an kasa ya zama kusan minti arba'in arba'in kenan ko to daga sanda rana ta haɗi ka ƙara kamar awa uku da minti arba'in ko ba biyu ko ba uku a yanzu a yanzu rana ta haɗi shida da minti ishirin am da minti talatin da shida to ka ƙara awa uku ya zamo tara da minti a talatin da shida to kuma ka ƙara minti talatin da takwas a kai ehen kaga ya kai goma kenan da wani abu kamar a nan ya kan yake ta ta ya kai kamar goma da wajen minti ishirin namu na nan wani wakacin kamar a yanzu na'am wasu ba bi galasin wato an ce ah, wato jinkirta ta din shi ne abin da mafi yawan shafi'awa suke kai na'am kuma haka ruwaya ma ta zo daga imam malik da imam ahmad da mafi yawan sabai da tabi'ai. to na'am wasu ba bi galasin yana sallatar asuba da wuri-wuri
babu fadalin isha'i babu farar da take cikin sallar isha حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة cewa أخبرته aisha ta ba shi labari قالت ta ce أتم رسول الله صلى الله عليه lalata وسلم sallar ya عليه jinkirta العشاء isha wata dare bai yi ta da wuri ba وذلك قبل أن يبشو الإسلام wannan ko kafin a ce musulunci ya yaɗo ولم يخرج shi ya manzo Allah bai fito ba wajen sallar isha حتى قال عمر har sai da sai da na umar ya ce نام النساء ya والصبيان rasulallah mata fa har sun fara bacci da ma- da yara ƙanana
فخرج sannan manzo Allah ya fito وقال لأهل المسجد ya ce da wanda suke zaune a masallacin
ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم a yanzu ba wanda yake san yake sauraron sallar isha a duk mutanen duniya in ba ku ba duk sauran mutanen duniya wanda za su yi sallar isha yanzu sun yi amma ku ne har yau kuna sauraro ku yi ta tuna
حدثنا محمد بن العلاء Mm.
قال اخبرنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال كنت انا abu واصحابي musa lajari ya ce na kasance ni da jama'a da suke tare da ni mutane na da muke tare الذين قدموا مكي في wanda suka السفينه zo madina tare da ni a cikin jirgin ruwa نعم نزولا في بكي mun sauka a gu da ake kira baki ubudahar Mm, baki ubudahar mm, sunan waje ne a madina mm. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه alhali manzala yana madina
نعم. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء كل ليله نفر منهم ya zamo akwai mutane da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen nan da muke tare duk dare wakacin sallar isha ba gaba ɗaya dungumawa muke mu tafi mu je mu sallar isha tare da manzon Allah ba amma in yau wa'annan sun je to gobe sai wa'annan su je jibi sai wa'annan su je haka muke zuwa duk dai dare a cikin mu akwai wanda suke zuwa su yi sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم انا واصحابي Mhm. sai muka dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ni da jama'a ta وله بعض الشغل alhali akwai wani aiki da ke gaban manzo sallallahu alaihi wasallam في بعض a أمره sashen lamarinsa wato an ce yana kokarin shirya rinduna ne da za a aika da su wajen yaki yadda yake dabari dabarani ya ruwaito a mu'ujaminsa
a tamma bi salati manzala ne ke ta sallah tabharar lailu hadare ya kusan zagawa ya kusan rabawa summa kharaja an-nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam wasallam ya fito fa salla bihim yi sallah da jama'a falamma qada salatahu yayin da ya gaba sallar tasa qala liman hadarahu Sai ala ce- rasulikum ya ce da wanda suke daura da shi wanda duk aka yi sallar da su ku tsaya ku tsaya abshiru ku yi minna inna min ni'matillahi alaikum yana daga ni'imar da Allah ya yi muku annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghayrukum cewa gaba ɗaya ba wani mutum a cikin mutane da yake sallah a daidai yanzu in ba ku ba. Sun mutane sun yi bacci wasu sun ma yanka ɗaura Allah suna hira. Amma dai sun yi sallah sun gama amma ku kaɗai ne kuke sallah a yanzu.
aw qala Ko cewa ya fa salla hadhihi sa'ata ahadun ghayrukum ba wanda ya tsaya yin sallar isha daidai yanzu in ba ku ba. Ku kaɗai ne kuka bari sai yanzu kuka yi sallar isha.
la yadri ayyul kalimataini qala Shi mai ruwa ya mance a cikin wacce manzon Allah ya faɗa.
qala abu musa Abu Musa Ash'ari ya ce faraja ana farha bima muka komo muna muna da maganar nan da muka ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wata wata baiwa ce Allah ya mana yake bance mu da tsayawa yin ibada a yanzu
babu ma yukrahu min an-nawm qabla al-isha'i babu cewa ba a son ai bacci kafin ai sallar isha
حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الهزاو عن أبي المنهالي عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya son a ce mutum yi bacci alhali bai sallar isha ba والحديث بعدها baya son kuma a tsaya surutai ko hirarraki bayan isha don kada ya zama mutum bai samu tsayuwar dare ba ya zauna yana ta bacci ba a kwanta ba sai dare ma ya kusan tsagawa da wannan galibi gani ake ba wai ai wanda ya kwanta daren bai tsagawa sha biyu ba ta yi ba ka kwanta wai kamar kayi wani abu ne Eh, sai dare ya haura ba tsagawa shi yasa mutum karshen da asuba amma sai ta dinga nema ta rinjaye shi ya kasa tashi to باب النوم قبل العشاء لمن غلب ah, wato ah, aka ce idan abu ne wanda za a tsaya a yi hira a kansa wanda yake ya shafi addini ci gaba ne na addini to wannan ba laifi a ce an zauna an nemi ilimi to wannan ba laifi eh ko kuma a zauna a ringa baɗan hikayoyin bayan Allah managarta amma ba a zauna galibi irin zaman da ake na yanzu ba galibi hirarrakin da ake sai ka tarar i da wani ne ko abin da ya kama da haka babu نعم babu babu cewa النوم قبل العشاء لمن غلب idan mutum bacci ya rinjaye shi da ƙarfin tsaya kafin ya sallar isha to wannan kuma ba a ce ya yi laifi ba
حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال سالو بن كيسان أخبرني بن شهاب عن عروة أن عائشة قالت a cewa aisha Allah ƙara da a gare ta ta ce أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah على sallallahu alaihi العشاء wasallam ya jinkirta sallar isha wata dare أتانا داو har sai قوم da sai da Umar ya je ya ce da masa ya الصلاة Rasulullah ai kuwa a zo a ƙara ai sallar nan نام النساء ai mata والصبيان har sun fara bacci da yara ƙanana فخرج manzo Allah ya fito فقال ya ce da sahabbai ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم ba wanda yake sauraron sallar nan daidai yanzu daga mutanen duniya in ba ku ba ku kaɗai ne fasa sauraron sallar nan har zuwa yanzu قال ya ce ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة a sannan wala ta salla ba a isha ko ina sai a madina duk sauran garuruwa su sununta ba قال Ah, yadda a ruwayar وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يجيب sun الشمس kasance suna sallatar isha daga sannan shafaki ya buya إلى ثلث har الليل zuwa الأول sun dare na farko
حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya dauke masa hankali bai sallar isha farko farko lokacin ta ba a wani dare فأخرها ya jinkirta ta a tara ƙarna har muka fara bacci a cikin masallaci sun masai ƙazna sannan muka farka sun mara sannan ƙadina muka sake bacci sun masai sannan muka ƙazna sake farkawa sun makaraja alaina na sannan nabi manzo sallallahu alaihi Allah ya wasallama zo gare mu sun maƙala sannan yace da yasa adu min ahli al-ardi yantazuru salata ghayrukum a yanzu ba wanda a duniya gaba ɗaya ba mai sauraron cewa ya sallar isha in ba ku ba wanda ma za su yi sun yi ta sun- sun bacci wa kana ibn umara Allah Umar ya kasance la yubali bai akadaha am damuwa akaraha ya yi isha farkon lokacinta ko ko bai bari ba bai yi ta sallar masjid can daga baya
idza kana la amma yubali game akadaha da tsarin sannan ba ya jin am tsoron akaraha bacci zai ɗauke shi daga lokacinta wa kana yarqud qablaha yakan yi bacci ma kafin ya sallar isha
ala ibn jurayj ibn Jurayj ya ce qultu la da'in nace da Dawud abin rabahi aqala a yace sami'tu ibn abbas yaqulu yana ce ina ji Abdullahi Abbas yana cewa atama rasulullahi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ala alaihi wasallam sha'i ya jinkirta Isha wani dare atara qadan nasu har mutane suka yi bacci wasai qazu suka farka waraqadu suka sake bacci suka sake farkawa faqama umar ibn sai na khattab Umar ibn Khattab ya tashi فقال yace ya الصلاة Rasulullah ai gwamma ai sallar nan gwamma ai sallar nan قال أعداؤهم Allah yace قال ابن عباس.
Ibn Abbas yace أخرج النبي الله Allah صلى الله عليه وسلم ya fito كأني أنظر kai إليه ka أنا ina kallon sai san da ya fito din nan a yanzu يقدر رأسه ماء ruwan kansa yana tuttugar da ruwa واضعا يده على رأسه ya ɗora hannunsa a kan kansa فقال ya ce لولا أن أشك على in ba da أمتي ba na son in wahal da al'umma ta ba لأمرتهم أن da na يقولوها umarce su هكذا cewa kar su yi sallar isha sai ya kawo yanzu duk sanda za su sallar isha sai kamar yanzu فاستلفست أداء Uhum. Uhum.
وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي ba sai na tambayi fastambantu a ɗa na tambayi a ɗa'u ko fastabantu a ɗa na tambaya daga ɗa'u kai saura annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu ala ra'asihi kaka siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa akan kansa kama an ba abu Kama an ba wani yadda Abdul Abbasin.
Abbasin ya bashi labari فبدل لي أداء بين أصابعه شيئا min tabdidi Min tabdidi.
sai a ɗa'u ya raba yatsunsa gare ni wani abu daga rabawa ثم وضع أطراف أصابعه على sannan قرن رأسي a gefen yatsunsa a ɓangaren kansa ثم ذنبها sannan ya haɗa ta waje ɗaya يمرها كذلك yana taho da ita haka wato Alam- bawa zala yana karkare ruwa ne yana kaɗe ruwa ne daga gashin kansa Mm.
على الرأس hatta masaɗin Hatta masaɗin ha ha a wani yarda abin da nama ya shafi gefen kunnensa إما إلى الوجه daga wajen fuska wato على haka الصدق haka kenan a bisa kayakayansa
وناهية da اللحية gefen gemunsa ولا يقصر baya takaitawa baya jinkita da sauri da sauri yake karkaɗe ruwa ولا يبطش ba kuma gaggawa yake ba can إلا كذلك yadda dai aka sifanta haka yake وقال dan da Allah ya ce لولا أن أشك على in ba da أمتي ba da ba na son in wahal da al'umma ta ba لأمرتهم أن يصلوها da هكذا na wata cewa ko yaushe isha sai ka bayyana za su yi ta To, ah, babu wata salatu da sha fastas battu na nemi tabbatarwa Ah, na nemi ya tabbatar min yaya yake Ba za mu san babu ko- babu wakatin isha'i babu wakatin sallar isha إلى نصف الليل zuwa cewa zuwa rabin dare ne وقال أبو abu برزة ba zata yake كان النبي صلى الله annabi عليه sallallahu وسلم alaihi يحب wasallam ya تأخيرها kasance yana sallar isha حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء sallar isha إلى wani نصف dare الليل har sai da dare ya tsaga ya raba ثم sannan ya صلى sallar isha نعم ثم sannan قال maza Allah ce da sahabbai قد صلى ba الناس mutane وناموا sun yi sallar isha sun yi bacci أما إنكم في amma صلاة ku duk zaman nan da kuka yi daɗe wannan da kuka yi sallah kuke ce ana rubuta muku ladan sallah matuƙar kun zauna sauraron sallah
وزاد ابن أبي مريم wani marima ya daɗe أخبرنا يحيى بن أيوب Mm, قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال mm.
كاني أنظر إلى وبيس هاتمه ليلة kai إذن ka ce na duba hasken da hatibin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan dare yanda ujoban sa yake walƙiya yake haske wannan na sun san babu farli salatin fajr to